wannan sinadar da aka ce suna cikin sinadar da ta fi inganci daga abi huraira a gaba daya imamu malik hadisan da ya ruwaito daga abu zinai a cikin muwadda guda hamsin da hudu ne dukkaninsu da wannan isra'il wato abu zinai an al'araji an abi huraira guda hamsin da hudu ne ya karbo daga araji abdurrahman ibn hurmuz ya karbo daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya ce lokacin da aka yi kiran sallah shaidan yakan ja da baya shaidan yakan ja da baya alhali yana fujjariri domin baya son ya ji kiran sallah shaidan baya son ya ji kiran sallah shi yasa kuma kenan ne cewa ana damunsa da kiran sallah yana so ya kwaikwayi shaidan domin shaidan baya son kiran sallah shi yasa wato duk mai cewa ana gama da kiran sallah ya ɗau wata tada ce ko wata ɗabi'a daga ɗabi'un shaidan lokacin da aka gama kiran sallah to sannan kuma sai ya dawo har lokacin da aka yi ikama aka yi ikama sallah sannan ma sai ya sake zuwa sai ya sake ja a guje har yayin da aka gama ikamar lokacin da aka gama ikamar sai ya dawo kuma har ya zamo ya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa mutum ya zamo ya kasa mallakar zuciyarsa yana sallah amma zuciyarsa ta ja shi nan ta ja shi nan ta ja shi nan irin duk tumanin da ake cewa ana samu a sallah sai ya zamo shi ya gama sallar bai samu ko ɗaya ba bari ma sai ya gama sallar a cikin wani tashin hankali saboda yana sallar zuciyar tariya masa wani abu cewa ai kai ku ba ai kaza ba kuwa ko yanzu kaza ko ni ake ciki sai na wutar da ya gama sallar a maimakon nutsuwa ta dawo gare shi yadda bayan Allah na kirki suke samu shi waje da tsoron ainihi fi salati a rihina da haya dina to shi zai zama bai huta din ba bai samu nutsuwar ba to ya ringa cewa da shi tina kaza tina kaza da abin da da can ma limana da kunya tsoro abin da da can mutum baya tunawa da can san da ka sallah ba kai tunani akan lamarin ba amma kana shiga sallah sannan ne shaitan zai kawo ma wannan magana a zuci kai ta tunani a kan wannan har mutum ya zamo bai san raka a nawaye ba sai da ba yana kokon raka a nawaye raka a nawaye to ja wato wato abin da da can mutum bai tuna ba biyu da yake fada a shirin sa min mu nasa bada abu hanifata daga nan ne abu hanifa ya fidda wata matsala ta ilimi lillazi shaka ilai ga mutumin da ya kai masa gara ya kai masa kuka annahu da bana mana cewa shi ya binne doki ya su manar ya fi dilma kalimi amma kuma ya manta wajen manta wajen da ya binne dukiyar ya je wajen abu hanifa cewa ya zai ya zai ya gano dukiyar an yi salliya sai ya bawa hanifa ya ce ka je kai sallah waya harisa in ya so wajen sallar kai kwaɗayi kai kokari iya kariya wa kala Allah ya ce sanar da rushe ne muri duniya bisa cewa kai ya fata magana ta duniya kada ya je zantar da zuciyarsa da wani lamari na duniya fa fa'ala mutumin ko je sallar haka fa da kana makanar mahal ilhar yana ba sallar sai ya tuna gurin da ya binne kudin sai ya tuna wajen da ya binne kudin to a ubaidullahi ce ya haya min hadisi ya karbo daga imamu malik ya karbo daga ya zubi dina sunansa salamatu sunansa salamatu ya daga salim da sadis sa'idi cewa ya ce sa'o'i guda biyu ana bude kofofin sama da su ya karanta kwarai a samu mai roƙon Allah da za a ce za a mai masa da addu'a sai in dai yayi a sannan. Da farko ne lokacin da aka yi kiran sallah ko aka yi kamar sallah. sai kuma sanda aka jeru za a yi yaƙi don taimaka wa addinin Allah aka yi sauku za a yi yaƙi don taimaka wa addinin Allah shi ma wakaci ne na amsa addu'a wato wannan hadisin yadda aka kawo shi mawqufi ne amma hukuncinsa marfu'i kuma an ruwaito shi cewa shi salim ne sa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya sa nan ma an bayyana da cewa marfu'i ne ko ko da ba ba bayyana ba to amma za a ce mawqufun lafzan marfu'un hukuma yadda iraki yake faɗa wa ma'ata wa misluhu in ra'ayi la yuqalu in an sahibin ma humila wa mata wa misluhu bi ra'ayi la yuqalu in an sahibin ma humila abin da dai ya zo daga wanda yake sahari ya zama ya wuce a fade shi ta fuskar ranar fanta to kama wannan ma ana ɗaukarsa a matsayin cewa marfu'i ne matukar ne ba wanda sahabin da yake karba bane daga ahlul kitabi to an da sai imam malik radiyallahu ta'ala anhu daga kiran sallah a ranar juma'a daidai ne a ranar juma'a a ce a kiran sallah kafin lokaci ya zo sai imam malik ya ce an ta zo da shamsu ba a yin kiran sallah ko da ranar juma'a ba ko da da sallar juma'a sai bayan rana ta karkata daga tsakiya sai wakaci ya yi sannan ake kiran sallah a kiran sallah kafin wakaci ba an tambayi imam malik kuma daga maimaita kiran sallah ko ikama da yaushe ne kuma in an yi ikama za a ce lalle ne mutane su miƙe tsaye wanda suke wajen a wato kafin a fara ikama ko ana cikin ikama ko sai an gama sannan ne za su tashi sai imamu malik ya ce illa ma a darakatun nasa a rai ni a gaba daya ba abin da ya isar min ya zo gare ni game da tsarin kiran sallah da kuma ikama sai abin da na tarar da jama'a suna yi yadda na gani a yi a madina din nan haka ya isar min cewa wato kiran sallah a maimaita ta ikama ko guda ɗaya ake ba wa muhammad ikamatu ya ce amma ita ikama ne ita ba a maimaita ta in aka yi guda ɗaya ta wadatar ba a yin ta biyu wannan shi ne lamarin da malamai da su kushe ba a kansa a garin namu shi imam malik yana ganin da abin da ya da malaman madina a kai kamar haka aka karbo daga annabi saboda malaman nan nasa na madina sun karbi ne a hannun malamansu malamansu kuma ƴaƴan manyan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali ibn shahab zuhuri ya karba riga ne ga sayyid ibn musayyab da sauran fuqaha sab'at na madina su ko ina duk ƴaƴan manyan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma maganar amma maganar ninkewar mutane lokacin da aka yi ikama bihajjin yuqamu lahu ni ban ji wata iyaka ba da za a ce a nike saboda ita ban ji an faɗi lokacin da lalle ne za a kowa ya nike ba sai dai ni a fahimta ta nike wannan gwargwajen ikon mutane wanda yake da ikon ya miƙe tun san da ma aka fara ikamar tun yayin da za a fara ikamar ya iya miƙewa wanda kuma shi tsayuwar ma take wanda shi ya iya bari sai an gama ikama sannan ya miƙe wannan shine na mai muhtasar da yake cewa wanda ya kum ma'aha aw adaha bi kadari dakati wanda ya kum malamai suke cewa muridu salati ne nufin sallah wanda yake nufin zai bi liman ai sallah da shi to ya kum ya miƙe ma'aha ana cikin ikama aw ba'adaha ko ko bayan an gama daga ikamar bi kadarin zakati gwargwadon ibra domin a cikin mutane akan samu mai nauyin jiki akan samu mai nauyin jiki akan samu mai saukin jiki akwai wanda tsayuwar kaka ta kan wahal da shi akwai wanda yake kuma shi dan an tsaya ba komai bayan da za a ce mutane su zamo kamar mutum ɗaya an da za a ce mutane su zamo tsarin mutum ɗaya saboda ko su da lafiyarsu da ƙarfinsu ya bambanta an tambayi imanin daga wasu mutane da suke zaune makatubata da suka yi nufin za su yi jami'i a sallah wadda take ta farilla su mutanen nan ba matafiya ba ne mazauna gari ne suka yi nufin za su yi jami'i a sallah ta farilla suka yi nufin cewa to su ke ka kawai za su ba za su yi kiran sallah ba imam malik ya ce a ai yin ikama kawai ya wadatar da su ba cewa ake lalle sai sun yi kiran sallah ba in suka yi ikama kawai suke sallah su ai shi kenan ba komai inda ake cewa lalle a kiran suna sai masallatan da yake na jama'a ne da yawa mutane suna zuwa daga guri daban-daban wanda ake tara su ake yin jami'in sallah a cikin masallatu nan ne ake cewa a kiran sallah yin kiran sallah suna ce kakkarfa an tambayi imam malik daga cewa mai kiran sallah in ya gama kiran sallah ya sallama ga sarki assalamu alaikum ayyuha al-amir kada an rawa salat ya ringa kiran sa ya fito sallah yadda aka samu a daga baya wa farkon wanda masu kiran sallah suka ringa gaishe shi bayan an gama kiran sallah sai imamu malik ya ce ni kan ban sami labari ba cewa yin sallama da sarakan nan da can ana yin sa da farko ba a yin sa abu ne wanda yake daga baya aka fara a baji yake cewa ma'anar wannan magana ta imamu malik zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai dana ali bakar ko sai dana umar ko sai dana usman ko sai dana ali gaba daya ba a yin irin wannan eh wato in aka kira sallah shi kenan in an gama kiran sallah to har sarki ma an yi kiran sa ya fito sallah sai an masa wata sallama ko wani kira na daban ba a wato imam malik mutum ne mai tsantsani kwarai cewa ya san waye farkon wanda aka fara masa sallama to amma saboda baya son ya fada saboda in dai ka san abu ba daidai bane ka fi kawai ai shine abin nema cewa waye farkon wanda aka fare wa ba daidan nan ba ko waye farkon wanda ya shar'anta ba daidan nan ba ai ba shi ne muhimmi ba muhimmin abu ne cewa ka bari in ka bari shi ke nan ka kubuta in ba ka bari ba shi ne ka shiga ciki sai yasa imam malik bai tsaya faɗa ba malamai da yawa na tarihi suna faɗa cewa zamanin sai na mu'awiya ne aka fara haka amma ina ma a ce na daga baya a ce sun yi koyi da tsarin nan na imamu malik radiyallahu ta'ala na cewa abin da yake ya abu daga magabata manya ko da wanda ake ganin kamar ba daidai ba ne to ka a tsaya kiran sunan su balle har za a yi wani bayani a kansu tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yafaluna ina ma a ce wanda suka zo daga bayan sun yi aiki daga da haka amma zaɓin haushi sai a samu wasu ma masu danganta da musulunci wanda ba ma irin su sai na mu'awiya ba da suke daga baya a'a manyan zaɓen annabi wanda ba za a yi musu shaida wanda an shaida musu ma da cewa inda ma suka bi shaidan baya ne irin su sai na umar amma su ce irin wa'annan za su ringa tasarowa sai sun gano wai me suka yi ne a addini ba daidai ba eh wai abin da suka yi kowane abu ne suka yi wanda yake takaita wal iyazu billahi wanda Allah ya yi musu shaida ya yadda da su manzo ya yi musu shaida ya yadda da su kuma wani daga baya ya zo ya ce wai zai sa bincike a kan su shi bai gama yadda da su ba kaga an zamo abin da ake bata ne abin da ake yi ya zama bata ne to ya haya ce imam malik an tambaye shi daga wani mai kiran sallah da ya kira ga wasu mutane ya kiran sallah ga wasu mutane ya kiran sallah a masallaci dan ko jama'a sa so a haɗu a yi sallah sai ya sauraro ko akwai wanda zai zo ya sauraro na al'ada ba wanda ya zo sai ya ikama sallah ya sallar da shi kadai tunda ne ya yi sauraron da ake na al'ada ba wanda ya zo sai kuma daga baya sai ga mutane sun zo bayan ya riga ya gama daga sallar sa daidai ne shi wannan din nan ke san shi sallah tare da su imam malik ya ce ba yake ce zai sake sallah tare da su sallar da ya shi kaɗai din nan ta tsaya masa matsayin sallar jami wanda ma ya zo bayan shi ya yi sallama to ya sallah da kansa shi kaɗai ka a ce ma za a yi jami a wannan masallacin inda wannan sallah ta mutum ɗayan nan tsaya matsayin sallar jama'a inda je ya yi kiran sallah ya yi sauraro sauraro na al'ada amma ba wanda ya zo ya yi kama ya sallar sa ai ya sa matsayi shi yasa ake cewa sallar liman wanda yake rajibi tana tsayawa matsayin sallar jami ko da shi kadai ya yi sallar to a shi ma ai ba daidai ba ne saboda zai bayar ya zuwa a ɗauka cewa to yana da limamin wannan masallacin ne ko limamin wannan masallacin ne iya sallah ba ne a wajensa ko wani abu ya sa su tsarin malikawa a yi haka ba daidai ba ne in yana so ya fi wancan to ya fito ya tafi wancan ko kuma akalla ya bar wannan masallacin a tsarin masabar imam malik radiyallahu ta'ala ba daidai ba ne a masallaci ɗaya a kana salloli biyu in dai ba din nafila ake ba sai dai in ta nafila ce amma tabbarin la wannan ga inda ya dosa wannan ga inda ya dosa ai ba dai ba ne sai ya ba daidai ba ne sai dai in daidai wa kowa na yin tasa ne to wannan kuwa amma in jami'i ne a ce wannan ga wanda suke bi wannan ga wanda suke bi ai ba daidai ne yo ya imam ya ya ya ce an taɓa imam malik daga wani mai kiran sallah da ya ke sallah ga mutane sannan ya yi nafula sai suka yi nufin su sallah da ikamar waninsa cewa maimakon shi da ya kiran sallah nan a ce shi zai ikama a'a bara wani kuma ya ikama imam malik ya ce ba da yi da haka ba da ne a ce wanda ya kiran sallah dole shi zai ikama wani na iya kiran sallah wani na iya ikama wannan da a ce shi da ya kiran sallah ya ikama da a ce wani can daban ya ikama duk tafiyar su daya duk ɗaya ne in ji imamu malik malamai suka ce a nan ɗayan abu biyu ko dai hadisin da Abdurrahman ibn Ziyad ibn Anhum al-Ifriqi ya ruwaito ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man azwana fa huwa yuqimu wanda ya kiran sallah shi ke da haƙƙin yin iqama to ko dai bai isa wa Imam Malik ba ko ko Imam Malik yana ganin cewa Abdurrahman ibn Ziyad ibn Anhum ba wanda za a kafa hujja bane da wayarsa inda waɗansu malaman suka tafi a kai. amma hadisin yana nan tirmizi da wani sa sun ruwaito wato na shi abdulrahman ibn ziyad ibn al-umin al-ifriqi wasu akwai masu cewa shi wannan malamin an gamu an gamu cewa yana cikin manyan malamai kwarai an gamu kuma cewa waliyi ne wanda yake mai karamomi ba ga ilimi ga amma kuma a wajen hadisi wasu suna ganin kiyaye wasu ba ta kai ba wasu kuma suna cewa a hadisan da ya waito wanda yake akwai magana a kai guda hudu ne ko guda biyar ɗaya daga ciki shi ne wannan hisa amma wasu malaman suna ganin ai abdurrahman ibn ziyad ibn al'umin ba inda bai kai ba ko a wajen kiyaye wani ya kai wani yake faɗa musu hululu Ahmadu na Hanbali ya ce ba a kafa hujja da Abdurrahman ibn Ziyad ibn al-Umi sai ya ce kai amma ko Ahmadu na Hanbali ya yi kuskure yanzu da Abdurrahman ibn Ziyad ibn al-Umi ne za a ce ba za a kafa hujja da su ba ai ya kai a kafa hujja da shi da su nono da Imam Ahmad duk lokacin su daya illa iyaka ɗaya yana gabas ɗaya yana yamma Imam Ahmad yana bagadada ya wa fati ɗari biyu da arba'in da ɗaya wato an haife shi hijira ta ɗari da sittin a ɗari da sittin da da shi wato ɗari da sittin da hudu ɗari da sittin da hudu aka haife shi wa fati hijira ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya shi imam ahmad kenan shi kuma suhununu an haife shi hijira ta ɗari da sittin daidai shi yasa ya girmi imam Ahmad da shekara hudu kuma yau fati hijira ta ɗari biyu da arba'in ya riga imamu ahmad wafaki da shekara ɗaya kawai Eh, shi yasa kaga zamanin su kusan duk gaba ɗaya suke wannan ya wannan ne kawai da shekara hudu kuma ya riga shi mutuwa da shekara ɗaya shine shi suhuno ne yake cewa ai abin da ahmad da abokinsa ibnu madina suka yi na cewa magana da suka faɗa na cewa ba a kafa hujja da hadisin abdurrahman bin ziyad ibn al-umin rashin sani ne eh rashin sani ne dan ba mutumin wajejen su bane eh ba mutumin wajejen su bane tunda shi magaribi ne a magaribi yake to eh, wato mutumin a tunis yake a tunis yake da zama to ya ya ce imam malik yace a sallah asuba ba ta gushe ba ana mata kiran sallah tun kafin a ce asijir ya fito amma ninta daga salloli mu lam naraha ba mu ganta ba ne mata kiran sallah ne fa in wakacin ta yayi ba mu ga wata sallah wadda ake wa kiran sallah kafin wakacin ta ba bayan sallah asuba ita kadai ce ake mata kira kafin wakacin ta Ubaidullahi ya ce ya hayayi min hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa labari ya isan masa cewa wadda kiran sallah da ya zo izuwa Umar ibn al-Haddadi ya zo izuwa Sayyidina Umar yana sanar da shi ga sallah asuba sai ya same shi yana bacci sai dai as-salatu khairun minan nawm sai Sayyidina Umar ya farka sai ya ce da shi ai daga yanzu wannan ba ka sanya shi a cikin kiran sallah asuba ka ringa yin sa a kiran sallah asuba shi wannan taswibin nan a an kiyaye shi a ruwa a daga cewa mun zuba da sallar ya tabbatar da shi yanda ya zo a kiran sallar bilalu da kiran sallar abi mahazura yanda ibn majah ya fitar da hadisi daga ruwa sa'id ibn musayyib daga bilal cewa ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanar da shi ga sallar asuba sai ya same shi yana baki ya ce as-salatu khairun min an-nawm har sau biyu to tun daga sannan ne aka tabbatar da wannan a kiran sallar asuba to haka nan kuma baki ibn muhammad ya ruwaito daga abi mahzura cewa ina yaro dan karami ne kiran sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kiran sallah asuba ran da aka yi yakin hunaini da na kai hayya alal fala sai manzon Allah ya ce ka kara as-salatu khairu minan nawm a ciki ka kara as-salatu khairu minan nawm a ciki to ya eh eh eh shi ne wannan an yi maganar sa a abinda muka karanta a gawahirin manhajul muntaha cewa akwai sabani tsakanin malamai irin wannan daidai ne ko ba daidai ba ne daidai ne ko ba daidai ba ne wasu malaman da sun tafi akan cewa ai ƙari ne a cikin addini kiran sallar nan iyakarsa kenan wasu malaman kuma sun ce wato a'a ne ba laifi ehem a mai manhajar munta ya kawo a ƙarshe to yashin ga shi ne al'andulusi ba da kirin mahala shi ne andulusi kwarai malamin hadisi babba na kasar andulusi a abinda aka sani a abinda aka sani shine cewa sai a cikin ya ceto ne ake wannan ehem akwai dalilai da yawa akan cewa ana faɗar haka ne in alfijir ya ceto shi yasa ma za a ga aiki kasashen musulmi haka aikin ya dore musu waɗannan da suka fandare ba su kaɗai suke azurfa ma ko saudiya da suke takama da ita kaga ko a can ba a limaman za a ke masu kiran sallar su ba sa faɗa su rasa rumina don sai alfijir ya keto sai kiran sallar da ake bayan ketowa alfijir shi ne ake faɗa yo wani lati mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga amminsa shi ne Ali Sa'id ibn Malik ya karbo daga mahaifinsa cewa shi ya ce ban san wani abu ba daga abin da na riski mutane a sa wanda aka dore a kai duk abin da aka san mutane na yi na addini yanzu duk jama'a sun bari illa ni da alin salati sai ko kiran sallah amma ta sallar kanta yanzu an sun sauya tsarin ta ba irin yadda ake a baya ake ba in ji shi malik ma maliku kakan imamu malik ke kakan imamu malik shi ne yake faɗar wannan magana wanda yana cikin tabi'ai akwai masu cewa cewa yana cikin mutum hudu da suka ɗauko gawar sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu bayan da aka kashe shi suka binne shi a baki a da daddare shi wannan maliku din shi ne kakan imam malik shi ne bai faɗar wannan magana to wani lafi ya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa lafi umara ya ce kama alhali yana bakiya sai ya gaggauta jawowa zuwa masallaci ya gaggauta jawowa zuwa masallaci ya kiran sallah a halin tafiya da kuma yin ta sallah alhali shi mai kiran sallah bai da alwala mai da ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nanu cewa sanu umara ya yi kiran sallah a wata dare mai tsananin sanyi da iska sai ya ce bayan ya yi kiran sallah a da na'am kowa ya sallah a inda yake ka a ce sai an zo masallaci ko a ce sai an zo an haɗu waje ɗaya inda je ga sanyi ga iska sannan kuma mada abdullahi umar ya ce hakika manzana sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarka mai kiran sallah idan an samu dare mai sanyi mai ruwa ana ruwa da daddaren nan ya kare ce da mai kiran sallah ya ce na mai sallah kowa ya sallah a gidansa to bai da lafiya min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa za su umara ya kasance baya yin daji bisa ikama a halin tafiya in yana cikin tafiya to baya kiran sallah sai dai ya ikama sai ba sallah asuba shi yana yin kira a cikinta yana kiran sallah a cikinta ya ikama a abdan umar ya kasance yana cewa kiran sallah na kasancewa ne ga liman wanda mutane ke haɗuwa don sa don yin sallah shine ake masa kiran sallah don jama'a su haɗu wannan ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga shafi da urwata cewa mahaifin sa urwata bin zubairi da kana lahu ya ce da shi in kana halin tafiya da cikin tafiya an tu'azzina in ka so kai kiran sallah kai ikama ka iya haɗawa duk kai idan kuma ka so ka iya yin ikama kawai ka iya ta kai ta amsa ikama ba tare da ka yi kiran sallah ba ya yake na ce ma malik yana cewa ba laifi mutum ya kiran sallah alhali yana kan dabba alhali yana kan dabba yayin kisalla alhali yana mahari akan dabba ko mahari akan wani abu a wani lafiya mun hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga hadu sa'id al-ansari ya karba daga sa'id al-musayyib cewa ya ce wanda ya salla a kasa wadda take ce malakun za a samu mala'ika ya tsaya dama da shi ya sallah wani ma mala'ikan ya tsaya hagun da shi idan ya kiran sallah ya yi ikamar sallah kamar yawan duwar wasu sai sallah bayansa minar mala'ikaci na daga mala'iku to in an fara ya yi ne ko daga ciki sai a rubu a shigo cikin to gwargwadon sahur daga kiran sallah wato in an gama sahur zuwa a kiran sallah wani gwargwado ake samu ubaidullah ce ya yi min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abdullahi bin dinarin ya karbo daga abdullahi bin umara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce hakika bilalu yana yin kiran sallah tun da ragowar dare shi yasa ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha har sai ibnu ummi makatumin ya yi kiran sallah sai dan ummi makatumin ya yi kiran sallah da ubaidullah ce yamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn shahad zuhuri ya karbo daga salim ibn abdullahi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya ce hakika bilalu yana yin kiran sallah da daddare ku ci gaba da ku ci gaba da sha sai kun ji kiran sallar um ibn ummi maktume da mai karɓar hadisin ya ce ibn ummi maktumin ya kasance mutum ne makahu baya yin kiran sallah sai an ce masa kai gari fa ya waye gari fa ya alfijir fa ya keto alfijir ya keto sannan ya ce tashi ya kiran sallah kwanan da babu babu kita ibn da sai fita salati wato anan imam malik ya mai hadisi daya da isnadai biyu wanda ba ka sasa yakan yi haka ba da da farko ya rawaito daga abdan dina da daga abdan umara sannan kuma ya rawaito daga ibnu shahab zuhri daga salim ibn abdullah ibn umara illa ya ka wannan ruwa ta biyu wato ya zama isnadi ne mursali amma wata isnadi ne mursali tunda salim ibn abdullah ibn umara ba sahabi bane amma kuma a wayar ka inda ka adadi ta muwadda shi ya kawo shi mutasili cewa an abdullahi an zalimin da abdullahi umara an ki an ali to